Yau muna ranar bakwai ga watan Zulhajja, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya yi daidai da 25 ga watan Juli waladiya aihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam 2023. Masu kalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. kamar da yadda aka saba gidan rediyo da talbijin na duniya yake gabatar da wannan shiri na musamman wanda shiri ne na barka da asuba ya rikide ya koma cututtukan duniya cututtukan duniya abu ne da ya dami duniyar gabaki ɗaya don ita al'ummar cikin duniyar take idan uwa da rashin lafiya to ɗan shi ma ba zai samu lafiya ba saboda ba za ta ba shi nono ba bale ta kula da shi ba da abinci samun lafiyar uwa shine la, samun lafiyar ɗanta sannan ku sani ita duniya uwa ce ga mutane waɗanda suke a cikinta to wadda take da rashin lafiya ana riƙe da maƙogwaranta to ta ne za ta iya samun damar da su 'ya'yan nata za su yi walwala musamman idan kuka ɗauki afirkawa suna cikin wani fanni wani na ƙangi na wahala da kuma danniya da sauran abubuwan da suka jibanci rishin sakin mara suna nan tauye kullum wani al'amari ne nasu tamkar dai jaye da su ake. To shi yasa muka nemi masu sani waɗanda suke da ilimin abin don su yi mana fassara akan wannan rishin lafiya na duniya muka rubuta cututtukan duniya. Cutar ba guda ba ce, ai babban matsalar kenan kuna ga ko ɗan adam yanzu sai ka ji an ce yana da ciwon tension yana da ciwon jabet yana da ciwon estoma yana da ciwon kaza yana da kaza to kaga wannan wani kalubale ne ga ɗan adam wanda yake da wannan rashin lafiyar guda biyar zuwa shidda to ita duniya wala Allah za a iya samo ciwon da ya fice ɗari uku da ‘yan kai wanda tana ɗauke da su saboda ita uwa ce tana da ƙarfi sosai amma duk da haka su ‘ya'yanta da suke cikinta kullum suna ganin bone. Masu kalamu da sauraronmu, shirinmu na barka da asuba wanda yake cututtukan duniya, wanda kuma za mu isar da gaisuwarmu ga malamai magada annabawa, malamai hitila ta duniya, ba don malamai ba da an yi ɓata. Shi yasa a kowane lokaci muke gayyatar su musamman abubuwan da suka shafi musulunci abin da ya yi magana. shin irin waɗanga abubuwan musulunci bai san da su ba shin a'a sai dai waɗansu ne suka san shi shi yasa muke kawo malamin nan wanda Allah ya taimaka ya yi dogon bincike karatunsa dai bai zauna ba akan kujera ko yasa alkyabba yana jiran to yanzu kai shi kenan sai dai hadaya wannan ya sanya yake cewa bari ya yi tsaye-tsayen daka don faɗakar da mutane bisa abin da ya yi karatu kuma wanda akwai hujja da dalili. Masu kalamu da sararanmu muna gaishe da su sarakuna iyaye na ƙasa sannan muna gaida dukkan al'ummar da suke biye da mu sau da ƙafa musamman ɗalibai masu ɗaukan karatu na ilimi. Wannan gargaɗi ne gare ku ku sani duk karatun da za ka yi. Kar ka kai ka ce na kai master and ko ko a'a na kai doctor ko na kai professor ko ina da matsayin na kai kaza sannan ba ka da wani bincike bale ka san ƙabli da ba'adi na tafiyar rayuwar duniya a'a kana da wannan matsayin takardar ne ko ko diplom kin shikenan ai ta kiran ka a ai wannan doctor ne amma da ka bincike shi shikenan bakin doctor ne bai san komi ba wannan akwai wahala akwai wahala cikin mu saboda ya kamata duk lokacin da aka ce mutum kwararre ne akan abu to ya kamata ya gwada kwarewarsa to abin haushi da takaici sai ka ji an ce wani kwararre ne akan abu to fa da kyar zaka samun kwarewar yadda ake son ta sai dai kawai kwarewa ce ta takarda ba tare da an yi dogon bincike ba sauran miƙa wuya da sauransu da muka yi ko kuma muke ci gaba da yi yana kawo mana tagayyara a cikin rayuwarmu matasa sai a mai da hankali akan yin karatu to sannan kuma muna gaishe da dukkan jami'an tsaro na ƙasa wanda suna iya ƙoƙarin su gwargwadon hali na ganin cewa an yi kare wannan ƙasa da al'umma da dukiyarta to Allah ta'ala madaukakin sarki ya jagoranci al'amarin ba sai na shiga dogon labari ba malam bari in dawo wurinka dan muka bi gaisuwar Eh.
kaga akwai kamfanin gidan wutar lantarki akwai na ruwa akwai na ruwa eh to kai kai ai jami'i game eh jam'i game da ka huta ka tun Shugaba- tun- tun daga shugaban tun kasa daga shugaban kasa shugaban ma'aikaci karami, jamhuriya yawwa.
har zuwa ma'aikaci karami karamin ma'aikaci duka gaba Gaba ɗaya ɗaya.
ana gaida kowa tun da kowa shi da ka tashi gudunmuwa wajen Gaskiya, tafiya al'umma gaskiya Kaga- kaga ka abin da.
gaskiya gaskiya an ga an Yawwa.
shike na an wuce wurin masu kallon mu kuma da sauraron mu na cikin ƙasa da Da kuma na na waje.
wajen ƙasa duk inda suke a duniya gaskiya shikenan akwai masu kallon mu alaga ta malam dan ni na da dimbin sakonni a nan ban sai Ba- ba mu za mu karanta su.
Ba- babu yadda za a sai muna hakuri ah, wanda suke ah, musamman wanda suke nesa Eh, haka.
sun kwadaita da wannan shirin Haka.
eh, eh, yadda ake gabatar da shi musamman zan dan yi kokarin zana mutum biyu ba To.
ba mutanen ba ko kasar Haka.
musamman ka dauki mutanen Gabon Ivory Coast ka Ghana a Central Africa Rick, mhm.
ka gane da Guinea-Bissau Mhm.
da mutanen ah, ah, ah, Kamaru haka ha wannan mutanen suna sun bibi da- damu da suna wannan bibi da abin darasi haka haka suna ɗaukan Ka- darasi ka san wanda sosai yake waje to kullun gida tana cikin zuciyar shi Ai, wani ya ce- Yes, eh.
wani ya ce in kana bayanin Eh.
wala takaici kamar ya samu kan shegiya wuya ne ce kakkai Ah, kakkai ah, a da- a da- ka san kama abin da ya kamata mu yi Eh.
kokari mu gyara abin da ya saura kuma Na'am.
mu san cewa mu gina na baya shi akwai yakin da kai baka iya kai ganin karshen shi ƙwarai amma in ka gina baya shi kinan magana ta kare wallahi gaskiya ai wasu abubuwa da suke faruwa a yanzu waɗanda turawa suke aikatawa ai kusan shekara 200 300 400 500 suka aka rubuta su kirkira su- suka aje in wannan ya zo Sai ya sai wannan dora.
ya dora akan wannan ai ba yanzu ne aka tsara su ba ka san mu inda muke da rauni matsalar mu Mm.
da an fara wani da ba a- wani aka wani ya samu dan kuskure to wani abin sai a aje shi a yadda shi Mm-mm, dama ba wai kuskure ya samu ba ko daidai yayi banza ne tunda ba a so ne ka bar wannan zancen magana.
kenan ai Shi- wato akwai maimakon wani ya dora nan jibo to akwai cikin siyasoshin duniya mun yi wata siyasa da ake kira siyasatul hadmi wal bina haka siya al hadmu shine ka ruguza abu eh wal bina'u shine ka gina abu eh ka gane ko na'am to su kasashen turawa siyasatul bina ita gare su To.
ma'ana Su ba su ruguza.
Mm-mm. idan wannan ya duk shugaban kasar da ya zo zai gina ne akan aikin da Wani wani ya ya yi.
yi
Mu ko nan akwai Mu wani ko abu da a ka cikin zo- zuciya sai ka roshe na wani.
da ka zo da wanda ya yi mai kyau da wanda ya Sai yi ka ce wanda bai duk bai yi ba.
sai ka ruguza gaba Ka ce ɗaya amma ka kai duk bai yi ba.
sai ka fara naka kana fara naka kai ko katta wani sai ya zo ya ce kai ma naka gaba ɗaya bai yi ba shi yasa wuri guda da ake Kai, Wanda ka san gidan yan jiya gida- noman irin- goje.
irin yan gidajen nan da ya rage ya ana wasa Eh, eh, eh, wasan ƙasa.
na ƙasa da ake tara musamman lokacin kayan a tai noma ko to kayan.
to ya an za a taya gida ya an ƙari gina gida Ba roshe sun kai ba.
to hankala muke nan muna yi
Ana latsa ka.
wato ana gida ana mai da ƙasa na Kan kware.
to kaga ya kamata mu faɗaka kuwa mu san abin da muke yi Mu tashi.
shi abu wanda yake mai kyau barin shi ake yi wanda bai da kyau Ko kuma da ko da mutumin nan ba ka san shi.
To, To ai iske abin mai kyau ne dan al'umma.
yo ai matsalar To.
idan ka ce na wani duka gaba ɗaya bai da kyau ya za a yi kai a ce naka yana da kyau shikenan kai ma naka duka bai da kyau Ba ka sha ba.
a dole a Hakan gana ba.
ya haka tsare shi ke haka tsare shi ke Kenan duk abin da kai dole za a yi maka.
shi na ai dole na mu zamanto muna tunanin kamar gini ba abu ne na mutum guda yau na yi wannan to in ya zo ni iske inda bai da kyau shikenan sai in bar shi sai in ɗauki wurin in da in- iske.
in bai yi ba kwata-kwata in akwai da za a yi in kuma akwai wuraren da za a iya mai kuskure ba a gyara shi ya ci gaba da aiki a gyara shi ya ci gaba da aiki to wannan shine zai sa mu ci gaba amma mutukar ba haka za mu yi ba in ka diba abin da ya cutar da mu kwarai da gaske fagen ilimin addini da kuma Addini.
fagen ilimin Mhm.
eh, Zamani.
zamani da Mhm.
kuma fagen tafiyar da siyasoshinmu Mhm.
wannan shine cutar da mu kwarai da gaske saboda yana da wahala ka iske wani ya ci gaba da aikin da wani ya koda mai kyau ne ko ya gyara inda yake buƙatar gyara Sai an gane ko sai dai ya dai- ruguza na wancan gaba ɗaya ce zo na shi kai kuma dan mulkin ka kaɗan ne da kayan ka ɗan lokaci ka tafi wani shi ma sai shi haka kaga har yanzu babu inda za a ci gaba Ma- mai matsayin ka iske e, e, mafiya ma a- ana cewa in in mutum ya rubuta jiddawali nashi da da da da ya- da za bai ko da darakta ne to kahin a yi abin nan da aka ce ma fasashin Mhm.
to duk sai ya ka cancana wannan abin Haka.
kakka yi amfani da wannan Eh, abin ka dama dama shi kamar ka san matsalan mu mutum in ya zo kan shi ne yake kallo yana daga cikin A- a bai abin- kallon al'umma.
Yau- yawwa Au.
sannan kuma dole na ya kece waɗannan abubuwa saboda ba gaskiya ta an ka shirya ba au ka fahimta ai Na'am.
ai yanzu wata takanika da aka yi to a ce maka yanzu wata ma'aikata ta kama da wuta eh to ai ba wai kama na ta yi da wuta tsakani da Allah ba A ba ni tsakani da Allah ba ta dai kama.
Tun na zai tahiya yana son ya ruguza dukkan takardun da sun ka gabata ka a san me yake A faru.
san me ya kai.
Allah ya sa ga Inna ka.
lillahi wa inna ilaihi Amma dai mala'iku sun rubuta. Allah ya kyauta.
Allah ga ta malam kayan mu shiga cikin shirin ka To.
kamo wani magana wai shine a wani bincike da wani eh, yayi yanzu Eh.
shine ba nan ba a wata ƙasa ne sai ga wai a- a- a, malam mun- an- aka rubuta da sunan malam Eh, an ba shi hili kaza haka.
yanzu malam da ya sa hannu sai daga baya sai aka rubuta wata takarda cewa da malam ya sai da wannan fili ga wani daga yanzu Mhm, kuma malam bai rubuta ba Haka.
haka aka yi Eh, dama.
haka aka yi yanzu Dama wato wannan duk ba kowa muke sutura ba sai kai kawo na.
jima'a kai jima'a nan ba kusa Dibo kamar alaji yanzu kamar abin da nake son in ja hankalin duk wanda yake rike da wani matsayi.
eh Duk ballar da ka yi eh ka sani cewa fa iyanka da jikokinka fa za su biyo cikin wanga abu.
na'am shi ne abin da ya kamata da yawa mu gane idan muka gyara al'ummar da za ta zo mun gyara jikokinmu ne da jikokin jikokin jikokinmu idan muka ruguza inda muke to hadda ɗiyanmu da jikokinmu sai sun shiga cikin wannan matsala sannan kai kanka baka sani ba Allah zai yi maka tsawon rayuwar da wannan abin hakkai sai ya ci gaskiya eh hakkai sai ya ci ba dole bane Allah ya barka sai ka ta yi kiyama da yawan ka waɗanda san wani ganin haka in yana cikin kwale-kwale cikin ruwa Mm.
da wanda annan yana iyo ta yake haba Eh.
mu mun ta yake haba a'a to ai ba a san wanda za a kayawa ba ba a san wanda za ta kayawa ba da yawan waɗanda sun ka shirya ɓanna tun da na duniya sun fara ganin sakamakon su gaskiya To, shi yasa irin waɗanda abubuwa kada mutum ya tunanin ya sha babu inda za ka sha in fitina ta tashi ko an ka kawo wani rikici ko wani wata hasara ba a san iya wanda za ta taɓawa ba.
gaskiya Ina fata an fahimce ni.
gaskiya ne Eh, talaga ta malam yanzu bar mu tafi a cikin karatun na cututtukan duniya mai kallo da sauraro in ya duba a rubuce Mm.
zai gani ko da na a ƙasa an sa numero set kenan kashi na bakwai Na bakwai, in Allah da wanda za mu tashi da shi Mhm.
a cikin cututtukan duniya dan mu yi ma mutane bayani satin da ya wuce gaba ɗaya aka yi abin da aka ce masa to ta wuce ne dan ba mu ci a wancan ta Haka, wucen haka.
sai aka ba mu bayan awon mu guda sai sai mu aka ƙara mana kuma awa guda Haka.
mai gidan ya kira ce mu je gaba kawai Eh, a ƙara.
to sai muka yi numero 6 a wannan lokaci Haka, haka.
ole da sank 6 sank da 6 Yawwa.
to yanzu za mu tashi da numero 6 Set.
in Allah ba da iko sun ce mana mu ci gaba Sai a ƙara, sai mu a ci ɗora.
gaba Eh.
in kuma haka ba ta kasance ba yadda ta kasance haka dai za a yi Haka, tabbas.
insha Allah To, ta Allah- Allah ta malam bismillah To, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa to yan rahmatullah.
uwa da muke tare da su a cikin wannan gidan talabi- gidan rediyo da talabijin na duniya duniya kenan Mhm.
da muke aiki tare da su da waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani ko ba haka ba Mhm.
da kuma yan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna musu gaisuwa ta addinin musulunci kuma da fata na alkhairi ga kowa Masha.
Eh, kafin mu shiga cikin maudu'in mu akwai bayani guda wato biyu da ya kamata mu yi wanne Allah na ta- farko akwai wata aya da mun ka karanta cikin waɗansu karatattuka to na ɗan To.
ƙetare wani abu to to wannan abin ya kamata tun da ka na tu- ka taho saurara da shi ya to dole ka san Oh, oh, qur'ani na na fahimta malam muka yi karatu in ka kuma sai ka a- saurara ba wajibi na to in na ji kuskure ya kamata in gyara in na ji wani abu na faɗe shi a dunkule Sai- yana yiwa wani ba zai fahimce shi da sai kyau ka ba sai ka zo ka sai a buɗe shi buɗe shi wannan shine idan ma wani na ya ji ya tuntuɓe ni cewa akwai kuskure wuri kaza idan shine bai gane ba sai in ganar da shi in kuma ni ne na yi ka gane ba sai sai in gyara haka haka tafiya Allah ta malam ya kai kake daukan kuskure a matsayin ka na malami a matsayina na ɗan adam dai a to ai mun gana kaman akwai wanda in sun tayi ba su dawo A'a to ai wannan halaka ce. Ai shi shedan shi na bayan kowa. Shedan ya yi alkawarin sai ya halakar da kowa duk wanda kaga ya ci daga shedan da to sai in Allah ya taimake shi ya samu tsarkake niyyar shi yayi don Allah. Shi da kanshi shedan ya hudu yace illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bayan ka masu yin don kai Allah Yi.
su kaɗai na abban ima ba.
shi Shi yasa in kana son ka ima shedan ka tsarkake niyyar ka kuma kowane lokaci ka zamanto cikin sauna. Shi yasa cewa eh, malami ba zai ja da baya ba. Ai malaman ahlul kitabi suna da ilimi ina sun kai.
gaskiya da ba su yi aiki da ilimin su ba wutar jahannama Ta- ta can ha yau ai ba yau na malamai sun ka fara kaucewa ba na biyu shedan bai da ilimi ne Shina da.
amma ilimi ne ai ko Shi ne na- wanda ya shi ne ce gano kololuwa ma.
mala'iku ko Shi- tare da mala'iku shi kuma yana da ilimin kuma ya ya bijiri Haka.
shi yasa ilimi ba shi ke nuna kaci nasara ba kuma yana daga cikin abin da nake bada shawara dan shi ba wanda yana daga cikin wasu cututtukan duniya to, da yake nan to, eh.
ba za mu samu damar gabar da wanda karatu ba Mhm.
ya kamata malamai da masu wa'azi Mm.
su rinka keɓance wani bangare na yi masu almajirai kanan kansu da su malamai su yi ma juna Na- Wata nasiha.
Nasiha.
Aya.
saboda mi saboda shedan yana zahin tura wato masani ya aikata banna shi ko inda malami bai gane Mm.
m- a- a- matsala tana da hatsari Kyau.
shi abin koyi ne Shi da shi ake koyi.
yawwa uba abin koyi ne cikin gida Na'am.
sha'ir yace idza kana rabbul baiti bi tabli dariban Mm.
fashimatu ahlul baiti kulluhum raqas Na'am.
in uba ya dauko ganga To, ya ya kada.
kada cikin gida Mm.
yace to tun da saman gida har ƙasar gida Kowa ta duk bada ma- rawa.
duk mara yara To.
sai sai an taka Shi kenan.
to shi ya buɗe kenan yanzu misali Na'am.
malami idan yi wani abu ko da kuskure na wasu suna kallon shi a matsayin daidai yake to kaga sai a samu matsala kuma idan su malamai ba su yarda da suna kuskure ba wannan shi ne ja matsala a cikin al'umma saboda ni saboda shi ne ɗaukar malami shi kamar mala'iki ne a malami Na'am.
ba mala'iki ba ne Na'am.
a'a malami yana iya kuskure amma in yayi kuskure shi zai gyara Mm.
to wanga kuma shine ya kashe mu saboda matsalar To, da ai ba kowa zai fito algafu ta malam ya faɗi yadda kake faɗin.
Ina so Kai yanzu wannan- kuskure ne ka gani wannan ka ji.
abin da nake so ni na farko dai kuma ni ka ba- zo bisa Eh, talabijin din da uh, tukanwa miliyoyi Eh, duniya- suke Ah, kallon mu ai ni almajiri ne na farko To.
na biyu kuma qur'ani magana Allah ce wanda To.
yace bai kuskure cikin qur'ani yayi ƙarya mun taɓa faɗin wannan Na'am.
ka fahimta na biyu kuma mas'ala ta ilimi yau ina iya in karanta wani abu Mm.
ina akan shi sai in yi bincike sai in gano abin nan kuskure na sai in tashi daga nan Cika tashi ka gyara.
eh in gyara me matsala da mun ɗauki wannan ma da kasashen mu mun ci gaba dibo To.
kafin mu shiga cikin karatu Eh cikin kafin mu shiga cikin karatu Eh.
me yasa kasashen turai suka ci gaba suka bar mu
To.
turai dan adawa Na'am.
madubin gwamnati ne
Can turai. A madubin gwamnati to amma a- Ka san ana- ko- ka- ana- a a- kuma haba A- a- madubi ai da kace madubi ai ga mai jini Madalla.
ya san menene.
zai nuna an yi kaza an yi kaza an yi kaza Eh.
to da ya faɗa mataki biyu za a ɗauka Ke abin na farko a duba abin da ya faɗi.
in ƙarya ce ya yi shi kenan an huta In kuma gaskiya ce.
gaskiya ce ya yi sai a gyara wannan abin ashe ya taimaka ta iya ta Ta ci gaba bai gwamnati.
sani ba
Mu kuma nan a mu nan yanzu kasashen laraba da kasashen afirka Afirka eh.
duk abin da ka faɗa tun da In ba dai a ɗan tsayawa a adawa ne ka- duba To.
to abin da zai aiki shine ƙarhi ko kuma a yi maka ƙage ko kuma a yi wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba wannan shi yasa ba ma ci gaba turai na adawa ma son shi aka yi Shin shin wai ina zuwa shi shin karfi yana iya tafiyar da a al'umma, inda ƙarfi yana na kawo ci inda gaba.
ƙarfi yana maganin abubuwa a duniya da yakin duniya na ɗaya da an kai da na biyu da yaƙi yaƙin da an kai sun yi maganin matsaloli a duniya ba ga suna yaƙi yaƙin an tun duk rikicin da aka yi duniya ni wani magani ya kawo ƙarshe dai sai an zo a yi sulhu a zaman da saboda taimaka- sai yanzu an ce a sasanta.
to dole saboda karfin baya magani matsala don kayi maganinta da bindiga Eh, ko kayi maganinta da ƙarfi, ƙarfi.
ko kayi Duk maganinta da shirme ne.
ƙarfin milki Mm-mm.
bai yi.
mutane na nana tunanin yadda za su yi su- su su kai gare ka
kenan da mutum ya yi irin na Dibo.
yadda, yadda manzan Allah yake yi, ya, ya, ya lallaba mutane Dibo alaji.
na'am a yi maka biyayya to
ana kamnarka ya fi ya fi a yi maka biyayya ana tsoronka
Au, to bari ka ji wani sirri Faɗi- faɗi
lokacin da turawa suka shigo afirka na'am daga cikin dalilan da yasa suka yi saurin cin nasara na'am tare da cewa kuma 'yan afirka ne sun ka iske wa junansu sai dai akwai manya-manyan matsaloli guda biyu wanne ne matsala ta farko shine cewa su sarakai masu mulki na afirka lokacin lokacin sun ki yarda su yi aiki da tsari da federalism eh ma'ana ni babban sarki ne ina da al'umma mai yawa sosai to ko na fi karfin ka bai dace in tankwara ka ba murƙe murɓe ka kamata na yi in nuna maka cewa to yadda za a yi ka yi ƙwariya ƙwariyan mulkin ka ni kuma in yi nawa sai mu amfana da juna na'am sai zama to mafi yawancin sarakai masu ƙananan al'ummomi an bautar da su An kullum cikin murɗe su.
tsoro suke kullum an suna jin tsoro a kai musu hari ko yaƙi yawwa kuma dukiyarsu ma da komai nasu kamar ba su da yanci haka Na Sai ka gane.
iske duk wata karamar masarauta sai ta jingina ga wata babban masarauta sanar take samun lafiya ka ji na ɗai na ɗaya na biyu su kansu 'yan afirkan sun bautar da 'yan afirka fiye da yadda baturen yake son ya bautar da su kamar mutum ya mutu an ce sai an samu mutum saba'in tare da shi sun tai sun yi mai hidima lahira
can lokacin turbuɗe su da dada ta yi a wasu shekaru da sun ka gabata na mance an biyu milkon benin na ta yi ƙasar benin Mm.
akwai wani gari da ake cewa bonyiko Mm.
ita ce babbar capital kinsu ta da Mhm, tada sarkin na da na wancan lokaci da mun kaje an ba mu irin tarihe tarihi kusan ina ganin mace saba'in lokacin da ya mutu an kasa cikin rami tare da shi har daidai kabarin nazo ba ina magana ne kan abin da ban sani ba sannan akwai katanga wadda suke yi wadda jinin mutane ne da ita da jinin mutane ake yin wannan katanga kaga ashe ko da an ka zo Ko da su Bature ya zo.
akwai waɗanda sun jima irin wagga suna jiranta shi yasa suka yi ta ba da seken wasu Seken.
tsahe-tsahe da an kai da wasu abubuwa suka kai da za taimaka su warware abin ka mai da mutum bawa ka kwace mata ta ka bautar da uban shi ba gaira ba saboda ba ya wani zalunci ba kai yanzu wannan yana jiran dama irin wa- shi ga faɗin wanda za a kashe ka kenan har yanzu i- i- i- i- irin wa gabata to shi tsara, yasa inda ka haka aka ji ne.
alishi na tsaya turai ka taɓa ji an yi kudeta
a cikin dai tari ba ba ni tunani yanzu sun ba.
daina wannan an daina ina da ana iya yi shekaru an yi tun revolution française shine shekaru da kana ji dama abin da yasa Mm.
jagorancin da suke yi ba sai an yi kudeta ba in an ka gaba kai ba kai akwai Sai- akwai ka'idodin da za a bi cikin ruwan sanyi sai a tsige ka shikenan dibo to irin wannan na yasa ya kamata mu gane bayyuwa mu ci gaba sai mun yi mukan mu tsarin da za mu ci gaba amma da baki da surutu I.
da yawan kritik bai samu mu kai ga- ko ko- Ba mu zuwa ko ina.
Eh, eh, ba wuri guda ake balishi Ah, gidan jiya ne noman Noman goji noman goji Allah ya kyauta amin magana kuskuren da kake ci yawwa Yawwa.
to shine kenan yanzu in niyyar da ina kuskure Mm, tun ayan matsayin da na nan, samu eh, gibo yeah.
a matsayina na almajiri ni yanzu To.
wani babban malami wani wanda an kaba wani director Eh.
wani wanda an kaba matsayin kowane irin jagoranci Eh.
in yayi kuskure sai ya zo ya ce yayi kuskure a nan haka dai kana ji a a sai aka ji A, ni dai faɗa maka na shi- nika tsaya nan ka da ji ya a, tsaya ka ga ji so wannan shi zai sawa Allah ya ƙara maka daraja a duniya
to yanzu baka ji ana cewa mutane wani yayi kuskure amma sai ya hau dokin naki to wannan kuma ai shi ke rudubar masa da kima yanzu malamai idan muka da muna kuskure mu almajirai misali da kuma malamai na'am idan muka gaya ma wani kuskuren shi sai ya ga cewa ya kuskure amma ga kuskuren ka ya bayyana baka yarda ka yi kuskure ba wa za ka gaya ma gobe ya kuskure shi dauka babu wanga shi abbatu to ka gani eh Ka ka ji zo magana.
ka zo gaba to alaji bisa aya aya Mm, wadda ka inda karanta.
Allah subhanahu wataala yake cewa Mm, am kuntum shuhada idh hadara yaqub na'am al-maut na'am إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق na'am to mun ketare Isma'ila kwarai cikin karatun cikin ba karatu ko aka aka to yanzu sunan shi cikin ba shi Qur'ani ba akwai shiga shi nan wannan wuri akwai Isma'ila na'am don haka mahaddacin Qur'ani in ya jiya ya san an ketare amma kuma wani tana yawa shi ba mahaddaci bane bai ma san ma an ketare ba ko ba a ketare ba amma amana ce ta ilimi dole ya kamata mu gabatar Yana da da ita.
kyau, yana da wannan na farko kenan to na biyu shine cikin tututukan duniya ka san inda muka tsaya mun tsaya ne akan imani da manzanci imani da manzanci nan ne muka da manzanni tsaya. Mm, to manzannin nan akwai bayani da ya kamata mu yi a takaice sai mu shiga cikin ciwo na gaba na'am shine manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala turo mun faɗi waɗansu ba su yi imani da su ba Mhm, ko ba haka mutane ba.
har muka faɗi cewa to mun faɗi bambanci tsakanin kuma manzo da Zan da annabi annabi to yanzu abin da ya kamata Mm.
a gurguje mu faɗa sannan mu shiga cikin ciwo na gaba shine shan adadin annabawa nawa ne adadin manzanni nawa ne aiwa aiwa aiwa aiwa mala bismillah ko ba haka ba na'am na'am sai malamai suke cewa adadin annabawa ina fata an fahimci Mhm.
A- adadin annabawa dubu ashirin da hudu Mhm.
adadin manzanni guda ashirin da biyar Eh, guda 25 mun fahimci wannan na'am to haka malamai manzanni na'am to amma shi adadin manzanni ba a yi saɓani ba saboda ƙur'ani ya kawo shi na'am an fahimce ni Mhm.
wato a cikin suratu wata sura da ake kira suratul an'am Mm.
sai Allah ya juro sunayen annabawa guda goma sha sha takwas takwas na'am sauran kuma sai ya faffaɗe su ba a Wani- wannan wuri ba wasu wurare ba a ne.
jere ba Mhm.
to shi yasa sai malamai suka haɗa su misali kaga cikin suratul an'am Allah yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima Mm.
kaji ko ala Na'am.
qaumihi narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajatin man nasha qira'a biyu Na'am.
inna rabbaka hakimun alim Mm.
wa habna lahu ishaqa wa yaquba kaga ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin wa isma'ila wal yas'a wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al alamin kaji 18 sha takwas ina fata an haka fahimci suke malam to waɗannan da muka faɗa 18 waɗanda ba a faɗa ba a wurin Guda bakwai.
a nan wurin su yawwa na'am an gane ko Na'am.
sai ya zamanto akwai Idris ba a kawo shi ba na'am sai Shu'aibu mhm biyu kenan mhm sai Saleh mhm ko ba haka ba Kenan, mhm madalla sannan eh, Idris Shu'aib eh, Sa'id, Idris Hud Shu'aib Saleh ba Mhm.
hu- su a hudu ba su a hudu Zulkifli mhm biyar ko mhm Adam mhm annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su su a guda ashirin da biyar.
daban ba a haɗa su da waɗancan sha takwas Yawwa.
ba na'am to a nan cikin wagga suratul an'am shi yasa sai wani malami mai hikima sai ya wadansu baituttuka da zaka hada su to
yace fi tilka hujjatuna na'am wato aya wadda take fara da fi wa tilka hujjatuna mhm yace fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun mhm akwai guda go- ba- takwas Mhm.
min ba'di ashirin bayan goma Na'am.
kaga takwas ga goma nau Ga goma, kenan sha takwas sha takwas.
sha takwas Mhm.
to shine ce fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashirin wa yabqa sab'atun wa hum na'am to bakwai za su saura shine ce wa yabqa sab'atun wa hum Mhm.
sai ce idrisu mhm hudun mhm shu'aibun mhm salihun mhm وكذا ذو الكفل Mm.
آدم Mhm.
بالمختار قد ختم kaje da suke aiki to to masha Allah waɗanda 25 Mhm.
a- babu wani sabani adadin annabawa dubu ashirin ashirin da hudu hudu na'am to waɗannan hadisai ne suka zo da su waɗansu malamai sun tafi cewa hadisan nan suna da rauni shi Na'am.
yasa ba su ingantar da su ba to wasu malamai kuma suka tafi cewa a'a in an hankalta ma hadisi ko da shi na da rauni in ya zo ta hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban daban Na'am.
suna da yawa in an ka hada su yana iya karfafa Mhm.
ta wata hanya Na'am.
duk da ba kowane lokaci ba na'am to waɗansu malamai sai suka tabbatar da waɗannan nasoshin sai zaka ji wasu sun ce adadin annabawa dubu ashirin da hudu ne Mm.
wasu ce a'a bai inganta ba wannan saɓani ne amma duk inda ta kai ta kawo Allah ya turo manzanni ya haɗu sunayensu Allah ya turo annabawa Mhm.
sannan duk annabi duk manzo annabi na amma ba duk annabi an manzo ba na'am ina fata an fahimci na gane shi Yawwa.
shi galabi gare madalla na fahimta to haka ya kamata mu Na'am, na'am, fahimta na'am.
to wannan shi ne abin da ke so in yi bayani kan manzanni don Masha saboda Allah.
magana ce wadda tana da muhimmanci Ƙwarai.
ga ɗalibin ilimi wata rana irin wannan za ta iya wato Wata iya bijirowa kwarai ko to Mm.
alai sai mu je ciwo na gaba ciwo na gaba cikin cututtukan duniya Mhm.
alaji akwai wani ciwo wato wani ciwo to da ake kira rashin imani an gane ko rashin imani yawa kin yin imani da mala'iku
to ciwon ga ciwon har yanzu ga 'yan uwa masu bibiyan mu rehe ne ko reshe ne na Cikin rehe.
wancan ciwo na nihilism kai wanda bai yadda da akwai Allah ba to kenan bai yadda da Allah ya turo manzo tunda babu Allah kuma ya za a iya ce akwai manzo Allah Kai, mm, mm.
to kuma haka bai yadda da akwai mala'iku paske duk abin da ba a gani to su ba su yadda da shi ba na'am kenan ko tun da ba a ganin Allah Mm.
ba su yadda da Allah ba Mhm.
haka tun da ba a ganin mala'iku ba su yadda da ba su mala'iku ba ba su yadda da su ba badalla alaji kaga yadda abin shi ke to yanzu inda za mu ɗauko karatu Ina na.
shin ita kalima ta mala'iku da ina ta samo asali sannan su mala'ikun nan shin da mi Allah ya halicce su sannan wai su mala'ikun nan menene aikin su daya ka ji waɗanda abubuwa duk tambayoyi na waɗanda ya kamata musulmi shi makan shi za ka iske eh, eh, mutum an toba ana tambaya kan mala'iku da abu shi dai kawai da yana yin mala'iku na mala'iku na Shi- shi dai kawai dai to ka gani akwai matsala mun fahimci wannan na'am matsaloli alga ta malam to kalima ta mala'iku na'am asalin ta tun tun tun tushen ta tun tushenta waɗansu malamai sun kace ta samo asali ne daga malaka ya mallaki abu
to kaji cikin alhamdu an kace maliki Maliki yaumiddin yawmiddin.
ko Na'am.
maliki yaumiddin kira a biyu ne to Allah shi ne mai mulki ranar sakamako an ce maliki yaumiddin Mhm.
kuma maliki yaumiddin Mhm.
Allah shi ne mamallakin ranar sakamako na'am mun ji wannan mm, waɗansu malamai suka ce a'a kalima ta mala'ika ba daga malaka bane to ta samo asali ne daga alaka mhm, ya'liku fa'ala yaf'ilu na'am alukatan wa ulukatan alaka shay'a ay arsalahu shine ya tura abu na'am ina fata ana fahimta ta.
na'am duk da yake laraba suna cewa alakal farasul lijam wato kamar eh, doki ya ce jirgiza ne amma ba wannan ba ana amfani da ainu ana amfani da hamza amma ba wannan ake ma'ana ake nufi ba waggare ta alaka shine arsala ya turo shine kina asalin kalima ta mala'iki malak ma'alak ne sai an ka cire alhamza sai ya koma wato shine a wanda an ka tura to su mala'ikun nan kenan daga nan kalimar su ta samu asali domin Allah yana turo su su isar da sako su ma manzanni ne na Allah na'am Allah ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas.
su manzanni ne da ake Yawwa aiko ma wani kowa wani manzo su kai sakon Allah Allah subhanahu wa fahimce ka ta'ala.
na fahimce ka malam Mun ji wannan da kyau, Na'am.
to kaji kalma ta mala'iku.
Mhm.
To, alaji, na'am mala'ikun nan yin imani da su yana daga cikin rukunin imani guda shidda.
to To, kaga wanda bai yi imani da akwai Allah ba, zancen ma yi imani da akwai a mala'iku bai kota su mata ba.
su ba Haka ne ko ba haka ba?
haka ne To, madalla.
Mm.
mala'iku halitta ce, su Na'am.
turawa suna kiransu angel.
to
Ka fahimta?
ina ji Su ma Ingilishi sun ka ce angel, ta ana nan da su waɗanda sun ka ce ange da Faransanci, Na'am.
ka ce A-N-G-E.
Mhm.
An gane ko Ingilishi na suka cewa angel.
na'am To kaga dai da ange, da da angel, angel duk dai.
mu daidaita An ji mai, an ji mai.
me To kaga ina turawa sun ka samu wannan aƙida.
na'am Da yawan mutane ba sa tsayawa su yi tambaya.
to
da kiristanci da yahudanci Mm.
dukkansu asalin littattafansu aina Allah ne al asalin su ba amma an caccanza waɗansu abubuwa Daga wanda za mu baya.
zo cikin ciwo na gaba mu yi bayanin Cikin ciwo na gaba.
da ya dalilin haka kai duniya tana cike da ciwo kana ji na'am ai cikin kiristanci akwai imani da Allah akwai cikin yahudanci akwai imani da Allah na'am kuma cikin musulunci akwai imani da da Allah Allah to
cikin kiristanci da yahudanci mhm ka fahimta na'am akwai imani da manzanni mm
sai dai su yahuda sun yarda da annabi Musa ba su yarda da annabi Isa ba na'am su ko kiristoci sun yarda da annabi isa Isa?
da musa ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi su wasallam kuma su sun samu amma dai akwai imani da akwai manzanni akwai na'am cikin kiristanci da yahudanci akwai imani da mala'iku shi yasa shi wannan anji da angel Mm.
tun cikin addinansu akwai shi to
ba haka ne kawai da adam ya samu wannan tunani ba na'am to mu kuma cikin musulunci akwai shi na'am sannan kuma cikin kiristanci da yahudanci Mm.
akwai imani mm da kiyama don To.
cikin kiristanci akwai kiyama mhm cikin yahudanci akwai kiyama cikin musulunci akwai shi to anan akwai inda suka yi tarayya ake madalla Na'am.
duka ina zuwa saboda akwai inda nake son in isa can to mu je cikin kiristanci da yahudanci akwai imani da littattafan Allah To.
domin su sun yarda da attaura su yahudawa Mhm.
injila ce ba su yarda da ita ba bible to su ko yahudawa kiristoci sun yarda da attaura nouveau testament da ancien testament mhm an gane ko sun Na'am.
yarda su ko su yarda da qur'ani ba mu kuma Kayya.
cikin alqur'ani akwai imani da littattafan Allah to To wai, da wani dalili na idan za mu karantar da wanga abu a cikin makarantunmu ake cewa ba a yarda ba.
Au, wata sabuwa gwanin rawa ya faɗi.
Shi na nake Wannan tambaya.
aka ka son ka kai.
Eh, su can waɗanda To.
abubuwa an yarda da su kuma ana karantar da su.
Eh, Mu kuma in za mu karanta su sai a ce za a yi islamizin.
eh, da da ban.
To can me yasa ba a ce an yi christianizin ba.
Au.
Duk waɗanda abubuwa akwai su. Ta yi cikin attaura kada ganin manzanni cikin kaza Nouveau Testament da Ancien eh, Testament eh.
manzannin da an kai imani da su littattafai ranar tashin kiyama sakamako aljanna duk akwai waɗanda abubuwa paradi Para- Ciki, paradise Paradise. English.
paradise ka ce wa?
English.
Shi ko Hada ba?
hada wani ruwa ta Eh, para- kasa.
paradise ko ba haka ba sai ka Na'am.
ce paradi ai akwai aljanna Eh.
to wai waɗanda abubuwa su sun yarda akwai su suna karantar da su a ƙasashen su Na'am.
shin mu mi allahin mu in mun karantar da waɗanda abubuwa sannan mi yasa can a karantar da su ba a ce ƙauyenci na ba nan a ce mu in mun karantar da su ƙauyenci na mun kai ni abin da ka tambaya shi ne kai alaji Kamar da kai wata magana makon jiya ka ce kilci ba can. Ba kauye ne.
ba ƙauye su Su ko kuma can sun da ke shi ilimi.
agriculture Eh, agriculture culture wayewa ce ka san yadda ake noma Saboda saboda an ce to kauyenci. ne.
alaji yanzu mutum shi na da doktora cikin ilimin faransanci ko angile Eh, amma bai da bai da abinci shi na jin yunwa amma ga wani mutum shi ho bai jan faransai bai jan angile Bai- amma bai- abin- bai- amma abin da gare buhu ɗari na shinkafa da rumbu kaza yanzu kai cikin so ne ya kasuwa baka wallahi mai rumbu ne wallahi wurin mai rumbu ne to ai ko professor Eh.
ko professor na faransanci in bai cito ba ƙarya ta ta ƙare billahi lazi babu babu ba da babu ba da kur to ka gani to wannan yakar hankali ne alishi haka aka haka aka yaƙe kana mu fahimta ta ito abin da an ka ce in za a tattauna ba muke ba ba fitina muke so ko yaki ba mu daina ba kan mu wahala na'am ko nan da ake zakkuwa ana karantar da waɗanga addinai waɗanga abubuwa akwai su akwai su kuma ana karantar da su to me matsala kana ji aliji ina jinka to yanzu mun samu sunan mala'iku da larabci eh mun samu sunan mala'iku da da da- da da kristanci da Yahudanci.
yahudanci to kuma mun faɗe su yadda ake ce musu da faransanci da ingilishi Yahudi- na'am yanzu sai an ka zo Mm.
mala'iku ba a ganin su da ni Allah ya halicce su hadisi ya tabbata cikin sahih muslim Na'am.
daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Na'am.
ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين manzo Allah sallallahu alaihi wa وخلقت mala'ikatu min nur da haske Allah halicci mala'iku haske
aljani shi an halicce shi da wuta belan wuta shaidan shi yasa Bela.
ke halakta ni min nar Allah ka halicce ni daga wuta Na'am.
amma su mala'iku ba daga wuta aka halicce su ba daga haske aka halicce A su shi yasa shi yace bai ma annabi Adam Sujada.
sujada. Na gane yanzu. Na'am.
kana ji ko Mhm.
to su mala'iku an halicce su daga haske To to amma sai Allah ya ba su ayyuka ya raba musu aiki.
ya rarraba musu aiki Na'am.
kaga Mhm.
zaka iske cikin mala'iku akwai mai kula Mhm.
da daukar rai Mhm.
ana kiran shi malakul maut To.
shine suke kira azra'ilu eh, To duk da yake suna kiran shi Azra'ilu malamai sun ce babu nassi wanda ya inganta cewa suna dai a ce, Azra'ilu.
eh, malakul Amma dai mauti nassoshin dai.
akwai su amma bai inganta ba.
Amma bisa- Qur'ani ya kira shi malakul maut.
Mauti. Na'am. na'am. Mai Mun ji ɗaukar wannan rai.
dake mai ɗaukar Na'am.
rai.
To.
Akwai mala'iki mai kula da azabtar da 'yan wuta shugaban su gaba ɗaya Maliku ake kiran shi.
Maliku.
Wana dau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun.
Na'am.
Akwai mala'iku masu kula da rubuta ayyukan bayi. Allah ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Mm.
Ko ba haka nan bane?
Haka.
akwai mala'iku masu kula da ruwa M- Ruwan da sama.
taskokin arziki irin su Mika'il. Akwai mala'iku masu kula da kawo wahayi Jibrilu.
Na'am.
Allah subhanahu wa ta'ala ya rarraba musu ayyukansu.
Wannan su kula da wannan, wannan ya kula da wannan.
Madalla.
Wannan shine yake da- da ruwan. Da- da- Madalla.
Kake ta dubaru na.
A ina, ai sun sani.
Eh?
In wuya- Kake ta Haka dubaru, ji.
shi ke dauke da salkan ruwan.
Haka ji alaji in wuya ta wuya baka ji an ce a ta a yi roƙon ruwa ba.
Ana- Da wa za a roƙo su.
Na ga wani bidi ta yi zahi.
To, Ta ce, "Aje, to alaji in Allah bai yi ruwa ba, kai ina al'umma ka za ta samu abinci balle haka ji daɗin jagoranci. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Izgiri na.
Amma kuma ana yi mai illa.
A to Allah ya kai ji ko ba.
ɗan adam in ya ce ƙoshi. Ai in ka ga ɗan adam na biyayya bai ƙoshi ba ko ku talauci gare. Ai shasa kake ganin mahi yawancin wasu da kake ganin suna da ladabi cikin talaka ba talauci ba ladabin Allah da annabi na ba.
Wuya ta.
A'a ba alaji. Babu kuɗi ga hannu. na.
Rabi da rabi Jiran ne.
shi kai Allah ya bashi kuɗi kai ce.
Ce bari.
a sa a yi yi Eh.
kuɗi duk mutane sai sun gane kuɗin su ashe ka ji abin da ya hana mai bayyana mummunan ɗabi'a shi saboda bai kai ga biyan bukatar shi ba bai samu abin da yake so ba Na'am.
kana ji ko Ina alaji jinka.
to mala'iku ga sunan Allah ya raba musu ayyukan su Mm.
to anan sai ka iske muna da matsaloli kwarai da gaske Na'am.
saboda su turawa suna sa muna shakkan babu mala'iku tunda yan nihilism sun ce babu Allah kuma babu mala'iku A kware.
kana ji ko Na'am.
wasu musulmi sai su yarda da akwai mala'iku To.
amma wani lokacin sai su tahi an gane ko wajen ƙaryatar da wani nassi wanda ba cikin ƙur'ani ba sai su ƙaryatar da ƙur'anin shi karan kanshi bu sani ba
Na'am.
so bari mu yi bayanin wannan saboda abuna wanda ana zahin Yin shi.
kada shubuha kuma da yawan mutane ana jada hankalin su ba bari ka jita Shi ma dai ciwon na ya yanzu ka ne.
ji bari ka jita To.
sai wasu sun ka ce shi Allah shi na da kun fa ya kunu Eh kware.
inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun Fayakun.
fayakun Haka.
sun ka ce to a ce Allah kamar wai waɗanda sun kai imani da Allah shi da kun fayakun Mhm.
duk abin da shi ka so kafin Zamo.
kitawa da ijo ijo.
Zamo ya zamo.
kuma wai sai a ce wai ya tura wakilai to in ba wanda ya gajiya ba
Ah. Ah, sistan din ke ga.
wai in ba wanda ya gajiya Me ba yasa shi wannan an aiki?
ce Allah bai kwana la ta'khudhuhu sinatun Sinatun wala nawm.
wala nawm Na- kuma an ce Allah yana da ikon ya gaba ya aikata komai yana da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in Shay'in qadir qadir.
kuma Allah ya ce ya- Allah ya san komai wallahu bi kulli Shay'in.
shay'in alim Mm.
kuma sai an ka ce wai Allah ya rarraba ma mala'iku aiki Aiki.
kenan Allah ya kasa Ga yadda suke cewa.
yadda suke cewa Na'am.
tunda su suna so su mai da Allah kamar dan adam yanzu kaga kamar yanzu shugaban kasa yana da ministoci Mhm.
kuma akwai yan majalisa Akwai- akwai akwai- sarakai akwai akwai ga sunan- hakimai akwai ga- akwai mai unguwa akwai- akwai mai kaza Ga akwai mai sanan dai.
an rarraba saboda kai kadai kayi kaɗan duk waɗannan matsalolin a kama su kuma kai maganin su kenan dole sai ka samu wakilai to sai sun ka siffanta Allah da irin haka Haka.
sun ka ce inda Allah yana da iko akan komai to ya za a iya ce wai wanga mai kula da ruwa wanga mai kula da kaza wanga mai kula da kaza to kenan Allah ya kasa
Wa- wa- wa- wa- Wanga ciwon suka saka yaɗa.
Madalla. An gane wannan Sai ka ga mutum ga shi ko da dai musulmi ne akwai wani rauni to tare da shi.
madalla sun ka ce kuma wai an ce a rubuta kuma bayan an ce akwai allo wanda lauhil mahfuzu ko Eh.
na rubuta cikin shi Eh.
kuma yanzu kuma a to a ce an yi rubutu
Ka sha ko?
kuma sun ka ce an ce cikin nasoshi mala'iki guda ya yi girman duniya so dubu nawa Mm.
kuma wai sai a ce wata rana wai mala'iki ya shigo cikin duniya ko mala'iku sun shigo cikin duniya wai har mala'iku sun zo sun yaƙi cikin qur'ani Allah ya ce zai taimaka ma annabi da mala'iku Eh, dubu ko dubu na- na- ko na- na- na- ko ba ka ba na- jifa ta- annimu minkum Na'am, bi na'am.
alfin min almala'ikati Eh, eh, wa.
murdifin ko murdafin Na'am.
bi khamsati alafin min al- bi thalathati alafin min almala'ikati Na'am.
mala'iki guda a ce ya yi girman duniya su dubu ne kuma a ce wai mala'iku dubu sun shigo cikin duniya sun ka ce Hankali bai ɗauka. To wani na adda hankalin.
kana ji na Waye mu mutu Ai, hankali.
haka ji Kai jama'a.
to na farko Allah yana da kun fa yakunu ko Akwai.
ai cikin alkur'ani har cikin kiristanci Mhm.
da yahudanci Mm.
Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin Ƙasai.
kwana shidda Mm. Haka.
haka ne ko baka Haka ne.
to madalla Haka.
kwana shidda Mm.
akwai sabani wajen malamai Mhm.
irin namu Mhm.
masu 24 ko 24 Ta yi dai.
ko kuwa a kwana shidda irin na Allah Irin na domin yini a wajen Allah shekara dubu ne shida ini guda wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun Yeah.
mimma ya'uddun a wata qira'a Shekara sai an shekara dubu Shi ne ini na ili Allah.
guda a wajen Allah shi yasa yanzu ba miliyan.
hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kace shekara 1400 Da ɗari hudu da arba'in da hudu.
44 kenan hijiran manzo har zuwa yau ba ai kwana biyu a wajen Allah
Allah.
kai ko idi da rabi ba ai ba tunda bata kai da Bata kai bata kai ba eh na'am to sittata ayyam to su yanzu waɗanda suke kokarin su kawo mana shubha ko cikin littattafan ku an ce cikin kwana shida Allah ya yi sammai da kasai kasai duk da yake sun ce Allah ya tsaya ran asabar ko ran lahadi ko ya tsaya hutu zai yi ya ko mi zai huta an gane ko kenan sai ya ka fara aka samu sami- halitta su ko- wajen yahudawa da antani ranar lahadi ya fara eh, halitta Eh.
ya tsaya eh, eh, Ran Asabar.
ran asabar ya huta Eh.
wajen wajen- abin- Wajen wajen su- kiristoci ko waɗancan- wajen kiristoci Mm.
wajen kiristoci Eh, su ko wajen waɗancan yahudawa tsaya- shine ranar lahadi ranar Eh.
hutu saboda waɗancan cikin littattafan su Allah ya faɗi wanda an karama kamun kifi sai suka ji suka yi abin ga to ala ayyati hal dai mu aji wannan saboda ran hutun asabar ta kiristoci ce ran lahadi ta yahuda ce mu an ka tugo an ka kaɗo mu ne Yana- cikin waɗannan kwanakin da muke hutu to to to me ka musulmi ciki su A'a abin da ka musulmi an yi ka karfi an mallake ka an kawo makamai kuma an ka tsarin da ba ba naka ba kana- su ba su da tasa rana mi To, eh, misali tunda ai yanzu an ba ta ka ta aiki ta ka take sallah sai ka dai dawo ina ka zuwa dai alaga ta Eh.
malam Dai tunda an ce wancan ta asabar ta ta ta guda ce Kiristoci.
wancan kristoci ce wancan ta Lahadi ta yahuda Eh.
ce shi ina ta musulmi ta musulmi babu a shi bai da sai in yayi makamai ya tsare ƙasa ta ya samu iko sannan shi huta shi bai da ranar Ah, hutu shi shi shi ranar hutu tashi ba aiki ne ta ji "Oh, zancen hutu ba- ba a yarda da yau ne ba yare da zama abba yo watannin ma an naka naka ka aiki da su lafiya kake Ah.
gregorian na arna ne masu kansu kiristocin ma ba ma- ba wani kiristanci bane wannan Na mene?
gregorian arna ne wasaniyi na kasar turai kwanakin baya papa suka yi yayi shi.
magana papa yayi magana gaba ɗaya yace to shi wa har ka ga sai an duba ta bai dace ba suna aiki da watanni na arna shi da kanshi Shi shi Papa kiristanci ne din?
a a kai so sun sani ba ni ne hodi ba mu dawo ga maganar mu alhaji musahi kai amma To tun da Allah ya halicci sammai da kasai cikin kwana shidda kuma Allah yana da ikon ya halicci abu da kun ya kunu.
to
Kuma cikin littattafan su an yarda da Allah ya turo annabi Musa, Allah ya turo annabi Isa tare da Allah yana iya magana zuwa ga halittun shi.
mhm Kenan dan Allah ya sa mala'iku na'am su kula da kaza ba dan Allah subhanahu wata'ala ya kasa ba.
gaskiya Dan Allah ya sa mala'iku su rubuta ba don Allah ya kasa ba.
na'am Ya yi niyyar ne ya wakilta su bayi ne kuma haka ya ga dama.
ganin damar shi ganin damar shi ne Na.
don duniya yana iya halittar ta da kun fa ya kunu to me yasa Kwarai.
ya kwana shidda kwarai ka gani kenan hikima ce ta ubangiji wannan ganin dama ce fa'alul lima yurid ni ina ganin ya Ɗan kamata kenan.
a ce dan adam ya kamata ya ba- maganan maganan lamari na Allah kai to shi ciki tsaya ka ji to na biyu sai sun ka ce to allonin da an ka ce an yi rubutu babba na ko karami na tunda an ce komi na cikin shi sai an ka ce musu a'a ku bar magana allo na Allah tunda Allah bai hada muku yadda yake ba amma babba na ko karami na bai shahe ku ba na'am kai dan adam kai da Allah ba dan guntun ilimi, Ilimi.
wa ma utitu min ilimi illa qalila amma sai kai karta memuwa ta dauki dubban abubuwa Abubuwa. Kai- kayo Diskidir.
diskidir ya dauki miliyoyin abubuwa sannan shi Allah da ya halicce ka ya baka wanga tunani har ka tunanin in yayi allo ya zama to babba ko karami ina ruwanka kai kai yanzu har zaka binciken ubangiji baka kai wannan matsayi yanzu dan adam ya kai matakin haka ya ka ji sai sun ka ce to sun ji kana ji ina jin ka an kare wanga game da mala'iku sai sun ka ce to wai an ce mala'iki guda mm.
an gane ko ya fi girman duniya kuma an ce mala'iku sun shigo mm.
ka fahimta kafin ba wannan na'am kafin wannan saboda wanga cikin musulmi ake samun irin waɗanga matsaloli mu dawo zuwa ga su cututtukan turawa na'am sai sun ka ce to yanzu kun ce qur'ani gaskiya ne an ka ce eh sai sun ka ce to ai ka san yanzu babban tsarin da suke yi ya za a kawo shubuha a ce qur'ani akwai kuskure cikin shi ya za a kawo shubuha a ce cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun ka inganta akwai kuskure ya za a yi a ce cikin shari'ar musulunci akwai kuskure saboda su tallata banna shi yasa malamai sai sun ba da hankali kwarai wajen ilimi da ake kira aljam'u bainan nusus yadda za a haɗa nasoshi na Qur'ani da kuma nasu- na hadisai tsakankanin su ko ko na hadisai da ayoyi ko kuma shari'a musulunci in ta faɗi abu menene hikimar da ke karkashin wannan kana ji alaji ina jin ka cikin wata sura sai Allah ce shi ke karɓar rai a cikin suratul zumar Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke karɓar rai ta
cikin suratul sajada Mm.
sai Allah ce mala'ikin mutuwa shi ke ɗaukar da dukkan mun ce sunan shi Azra'ilu bai inganta ba Mm, ta- duk da yake ma sunan shi bai inganta ba mutane sun sa Jibrilu sun sa Mika'ilu amma har yanzu ban taɓa jin wanda ya samu ɗaya suna Azra'ilu ba ko ana ga ta sunan nan kenan hadari gare ko Wani zai ban taba ji wani har Wallahi ban taba ji.
yanzu har yanzu ban ji wani cikin cikin kai kaɗe kai kai kowa gudun ta yake a ce wacewa so ka yi bare dan bariki zai sa amma su mi dan ni ka bariki ilisu dan jibril bariki zai sa zai sa maka sunan sunan mala'ikin mutuwa gida ne da railu a rinka tunawa da ita
mutumin da bai san mutuwa haba kai ji shi a bai yi program din ta ba kuma na to a ina zancen program tun shi yana da wasu tsare-tsare abdu kana ji na'am sai an ka zo an ka ce kuma mala'ikin mutuwa ke ɗaukar rai Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un na'am can cikin wata aya kuma sai an kace mala'iku da dama ke ɗaukar rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun Mm.
sai sun kace to wai kaji can an ce Allah ga karɓar rai To.
nan an ce mala'iki guda na ga karɓar rai Nan an can ce kuma an ce mala'iku na ga karɓar rai Shi ne ya- ya- ya- kuma wai duk qur'ani ne
yanzu na aka son a yi- a- a- a- a yi wani- wani- wata karkace Kaga kana nan zaune kana rike da Qur'ani sai wani shahado baka ko wani bai hudu bai hudu ko wani menene shi zo ka maka magana kaga dole ka zamanto cikin shirin ko ta kwana shi yasa wanga ilimi ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi yan uwana su yi kokari su yi karatun aljam'u bainan nusus kana ji alaji Mm.
da Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfus tabbat Allah shi ke karɓar rai na'am da Allah ya ce mala'ikin mutuwa shi ke karɓar rai shi Allah wakilta ma jagorancin wannan aiki shakka da Allah ya ce mala'iku suna karɓar rai ya sanya mishi mala'ikun da ke Suna tare taimaka da mishi shi.
wajen gabatar da wannan aiki.
na'am Magana ta da ta ƙare.
Ta ƙare.
Kamar yanzu misali, bari in ba da misali guda.
gada Ana cewa Istad General Mhm.
sai ni kunce kunce, a sai a ce kunce gina shi ko.
eh Yanzu kunce rayuwa ta gaba ɗaya ta isa shi zo shi kama naɗa waya da siminti har shi gina wannan shi wuri.
gina wannan
Saboda Allah.
gaskiya bai yiwa Kaga ba shi ya yi ba.
Baiwa.
To amma kuma waye ba da umarni?
shi To da ya ba da umarni ministan da ke kula da wannan wuri.
Mm.
Sai kuma a ce shi ma shi ya yi shi.
shi ya bada um- shi ya kuma kuma bada sai a zo a ce injiniyoyi sun kai Akwai shi.
injiniya.
kuma a ce laborori Akwai sun kai darakta shi.
ma.
kuma a ce darakta yi shi Akwai saboda darakta.
kowanne daga cikin su ana danganta mishi nashi fage da ya gabata suwa kenan hakikatan Allah ke karɓar ran don ba a yi karɓar ran sai da izinin Allah amma kuma akwai waɗanda ya wakilta za su yi da izinin shi mun fahimci Mun wannan fahimci.
don saboda ana so a kawo shubuha cikin Qur'ani a kowane mala'iku abu na gaba wanda a gurguji zamu karewa da shi na'am sai waɗanda sun kace to ai an ce mala'iki guda ya yi duniya gida kuma an ce mala'iku sun shigo Mhm.
kana fahimta ta ina jin ka akwai hadisi na misali zan bayar da hadisi na sayyidina Umar ibn al-Khattab cikin sahih Muslim wanda Jibril ya zo cikin surar dan Adam na ittala alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad sha'r har zuwa karshen hadisi kana ji ko Mm, sai wasu sun ka ce musamman wanda suke kokarin su karetar da hadisi mm, sai sun ka ce wai kaji an ce Jibril ya zo cikin sifar dan Adam kuma an ce mala'iki shina da fiffike 600 a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih ko Muslim in ya buɗe shi zuwa to can ba da zuwa- kuma an ka ce wai duk ya shigo cikin Eh, eh, eh.
duniya kaji shina son shi karetar da hadisi bai gane ba ya karetar da Qur'ani bai da labari subhanallah mala'iku sun zo cikin surar ɗan adam gidan annabi Ibrahima.
kwarai Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam Mm.
fama labitha an ja'a bi ijlin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum aw jasu minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut Annabi Ibrahim da sun kazo cikin sur- surar mutane sai da ta yanka musu dan maraki Mm, in ya san mala'iku na kai ka san Annabi Ibrahima ya san mala'iku ba su cin abinci kwarai da sun ka zo wajen annabi lutu bai gane ba shi yasa Allah ce walan ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim da'an wa qala hadha yawmun asib shi yana ganin akwai matsala yazo da su baki yana ganin mutane shi za su kama su su yi musu luwadi Mm, sai da sun ka ce mai ya lutu inna rusulu rabbika lan yusilu ilayk kayya sun ka ce mai mu manzannin ubangijin kana mala'iku na ba wanda ya sai kai kawo gari ka to kaga ashe mala'iki qur'ani da kanshi na ya tabbatar da yana iya ɗaukar sura ta ɗan adam kamar da jibril yake zuwa da sura ta Mhm.
duhiya alkalbi kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wajen wasallam faɗa wajen manzan Allah madalla ashe yana iya zuwa da wata sifa Allah ne ya ba su wannan dama ganin damar shi ne to sai sun ka ce to mun ji mala'ikin mutuwa an ce shi na da mataimaka Mm, to shi mala'ikin mutuwa guda na oga Mhm.
to in an ka ɗauke rai kuma an ce shi ne jagora mm, To su mataimaka suna iya rarraba, ko ba karan bane.
Mm.
To shi ka- an kai shi ka rarraba a ofital lokaci guda a cikin mutanen da su mutuwa a duniya gaba ɗaya duk suna halarci.
na'am Sun ka ce an kai haka.
can accident can Eh, ukal can to su mataimaka dai can sun ruwa, can rarraba.
kaza.
To shi wa, Mm, shi kaka.
ta
Kaga wannan sai an ka da hankali. Suka ce to ka gani wa? Sai an ka ce a'a. An ce lokaci guda ke zuwa ya ɗauki rai kuma dukkan su sai ya halarta.
duk sai ya halarci wannan Eh, wurare ne to kuma yanzu kaga za a yi su mataimakan sun rarraba sai an ka ce kai. Dan Adam. Yanzu nan da ni da kai alaji garambe Mm, ba cikin TV muke ba.
nan ba Gida nawa ake kallon mu?
a wasan iyaka ƙasa nawa ake kallon mu ba ba wanda ya san iyaka to ai nan wuri guda muke kuma duk ga mu ana ganin mu a duniya yi miliyoyin mutane suna kallon mu.
Fa- fa- fa- fa- fa- ka kare magana Ni faham.
a'a aiwa faham to me ban san wani ya faham ba shi sai an ka ce in dan adam Allah ya bashi ilimin da zai yin abin da zai shiga miliyoyin wurare yana wani wuri zanne Allah da ya halicci dan adam mai kudura cikakka a ce bai da ikon da zai yin haka Kai, haba ni na- ni na jama'a ga shiganta
to Allah ya kyauta to Aga ta wala Eh.
ana ne za mu dakata a cikin eh siyasun duniya a a a a ba ka jiya ba cututtukan Ka san duniya siyasun duniya na yanzu ne.
yana shi na cikin
cututtukan duniya kashi na bakwai eh numero set Eh.
ana ne za mu dakata eh in Allah ta'ala kuma ya kai mu wani lokaci za su ga ci gaba Eh.
amma kabanin mu tattare algawa ta malam to muna isar da gaisuwar mu da godiya zuwa ga al'ummar da suka bi mu sau da kafa haka da wanda suke ta isu sakonni daban-daban Haka.
musamman wannan sakon zan iya faɗarsa na alhaji abu bedeje na entreprise dar salamu gidan cira okay ah, conseil special à la présidence Okay.
to to to to to to Haka.
shi conseil special ne à la présidence haka ya kawo Kuma tashi.
conseil special ne a duniya Haka a- a- a Yawwa.
tele a telebijin Ana tele duniya. Haka ne.
muna gaida shi sosai yana biyar mu sau da kafa a cikin wani shiri akwai mutane da dama Sauran maza yan da uwa.
mata A inda ko sunaye kaɗan faɗa yan akwai sunaye.
Eh, to a ana akwai da yake na ga lokacin da Ya- suka ya- ce ya- mana ya- ya kai shi ne to, yasa to, babu ne.
eh, eh, akwai wasu sunaye Eh.
wanda za mu iya faɗi Eh.
akwai wani da aka ce masa eh, eh, eh, alhaji sama'ila Eh, eh, sannan akwai wanda aka ce masa summani eh, shi kuma yana haro banda kamar ya Okay.
rubuta Okay.
akwai wata mai suna hajiya maryam Okay.
akwai hajiya sa'a Okay.
akwai eh, malam sa'adu Eh.
daga kamaru eh, sannan akwai Malam Mustapha Eh.
daga nan Gumel.
okay Kana jin Gumel Gumel, cikin haka.
Najeriya.
yawwa Tare da shi Kacalla Okay.
wanda yake a nan masarautar Gumel yake.
Okay.
Ya ce sarkin Macina Okay.
yana gaishe da mu.
to muna amsa, muna Sannan gaishe su.
akwai Bature wanda yake Cibiri ta Gobir.
yawwa Sannan kuma akwai wanda aka ce masa Alfa Kolo.
yawwa Sannan akwai Barma Gafati yawwa daga Gafati.
yawwa sannan kuma akwai eh, wanda aka ce masa malam paris to haka ake kiransa Okay.
shi ma dai ya aiko saƙonsa to haka zalika akwai hajiya barira to sannan akwai jafar okay eh, sannan akwai wani da aka ce masa hashimu to to saƙonin dai suna da To, yawa yayi, Abdulkadir, kaga haka dai, na gode kwarai mutane da sun aniya dan- muta- eh, sun sun- dan sun dan ji yi kaɗan sunaye sannan kaɗan.
akwai wanda aka ce masa cakwarba To.
sannan in kankare da wani wanda aka ce masa eh, bayan cakwarba yawwa cakwarba shi yana nan a airport Okay.
wannan sunansa sani Mm.
ah, ba gudu sani ba gudu uhum, sani ba gudu ya ce yana tare da mu kwarai da aniya okay to ma da Allah mu gode sosai.
kwarai da gaske Eh, eh, to a nan zamu dakata Ta a daga sai- ta malam sai ai mana addu'a to ka mu san yi- eh, gaskiya.
addu'an nan muna da bukata Gaskiya saboda babban irin makami- wannan babban ci- makamin mu.
irin wannan ciwo da yake Cututtukan, cikin sai da duniya addu'a, sai da babu addu'a.
addu'a ba mutum ba zai sha ba haka kana ga yadda ciwon ya tawalwale mutane ya naɗe su kuma muna ciki har ga wuya wai ba to ai, a san akwai ciwo a san maganin da ya kamata a sha sannan a kama hanya to lamba kan mutum sai ya gaza Allah ya kyauta Ah, malam.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما آمين.
صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك آمين.
حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على آمين.
محمد وعلى ال محمد آمين.
كما باركت على ابراهيم وعلى ال آمين.
ابراهيم انك آمين.
حميد مجيد آمين.
ربنا اتنا في الدنيا آمين.
حسنه وفي آمين.
الاخره حسنه وقنا آمين.
عذاب النار آمين.
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا آمين.
انك رؤوف رحيم آمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين آمين.
واجعلنا للمتقين اماما آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الاحياء منهم والاموات آمين.
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين آمين.
اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب رب العالمين آمين.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا آمين.
شرارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب آمين.
العالمين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Masu kalamu da sauraronmu a nan ne za mu dakata a cikin wannan shiri. Ga wanda yake da buƙatar ya tuntuɓi malam ko ya amfani da lambobi ga suna akan akwatin talabijin ɗinku da wanda aka kira malam yana kusa da yardan Allah. A nan zan ce muku bisala mu zama lafiya. A madadin shi Abdurrauf tare da Abdulkadir wanda suke can bisa na'urori daban-daban tare da Abdulkarim Mbubi wanda yake bisa na'urori a nan sai Malam Muhammad Sani wanda yake tare da mu sai kuma shi malami abokin tafiya Almajirin malami.
Abdulmalik im- limami ne na masallacin Imam Malik wanda kuma yana iya kokarin sa akan gwagwarmaya ta rayuwa dan rayuwa sai a hankali ban sani ba ko malam sanin kake so ka gwado dan a- a- kar a yi tu a mance da miya ko ba haka ba Eh, ko kuma a yi tuya a amince manta da da albasa albasa. Mm.
kaga ai abin bai ya kamata a gudu mana Muhammad Sani wanda yake kowane lokaci yana kwashe da littattafai Haka.
yana bin yana bin yana bin malam saboda a- a- shi ma ya samu wani abu injiniya a gudu muna wannan din saboda mu dan yi bankwana da ku injiniya dauka muna Muhammad Sani Yana idan kusa.
ana Mm.
kusa yawwa Mm.
to wannan shine Muhammad Sani Malam wanda yake Muhammad.
tare da malam a kowane lokaci ah, yana yana yana iya kokarin sa gwargwadon Eh, hali haka.
wanda ga sa yau da gobe ta rana Insha Allah, sai ai ka- haka muke sai- so.
sai ka isko shi akan ai mambari muna shi son ma.
ma- matasa na don su muke yi saboda su taso da ƙarfi yawwa Eh, yawwa, kwarai da gaske.
yawwa.
Mm.
to masu kalamu da sararin mu anan zamu dakata sai in ce muku bisalamu zama lafiya